أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a shidda ga watan bakwai ga watan rabiul awal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da uku ga watan goma shekara dubu biyu da ishirin a sati da ya gabata mun tsaya a daidai aya ta ishirin da tara kenan yau insha Allah za mu tashi aya ta talatin daidai a kahinan tambayar da aka gito cewa ta iya magana kan matsala ta nan masallaci da ake samun mutum yana sallah a daidai kowa ya samu sabuki ne ta wajen gittawa aka samu matsala shi abinda yake bayani babu laifi ga wanda yake a cikin sahu lokacin da ake sallah babu laifi gittawa tsakanin sahu da sahu kuma ba wani bukatar ka tsare mai wucewa amma a lokacin da ake sallah da liman amma lokacin da liman ya sallama a lokacin nan ba damar ka gitta gaban wani abinda kuma gittawa ce harimin mai sallah daga inda yake tsaye zuwa zira'i ko inda yake ajiye goshi nan iya cikin hurumin mai sallah ba ka gitta ba bayan an sallama to da haka kenan shi wanda yake masabuki ne an kai sallama abin da ya dace ina iya gaba ko baya misali cikin katanga ne ko da wani ya sutura don ka a gita gaban shi sai ko mai gittawa sai kokarin gittawa ko ta baya ko kai nesa da inda yake don wani tsare hanya yake dole ya bata nan sai kenan iya buƙatar dai a yi hasara kan abu insha Allah za mu tashi aya ta 30 insha Allah innal ladina amanu wa amilus salihati إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آه ina ga ƙarshen dai karatunmu aya ta ƙarshe mun ji labari da Allah subhanahu wata'ala ke bayan isar da komi sai ta rage ga mutane wanda ya ta kwarai don kanshi wanda ya ma ya muna da kanshewa bai cutar da Allah da komi ba sai da jiga sakamakon waɗanda suka yaki na kwarai innan ladina amanu wa amilu salihat lalle wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari wanda daman imani shine jigon karɓar dukkan wani aiki kuma aiki ba dukkan aiki ba ita wa amilu salihat imanin sai an gama shi ko ba kun sai amalan ba amalan salihan aiki na gari wani shi ne duk mai neman irin wannan sakamako da Allah ke badawa lazim ya nemi sanin aiki na kwarai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke so duk wa mai hankali ya san mai imani bayan da za a kasan aikin da Allah yake so sai ta hanyar wanda Allah ya yi na shi mahimmancin bin ƙur'ani da sunna a nan za ka samu aiki lafiyayye wanda babu shakka babu rudu a kan shi amma duk da ka bar a hanyar da manzon da Allah ya ko to ka shiga lalibai cikin duhu Allah kiyaye ya ce innal ladina amanu wa amilu salihat don da suka yi imani suka yi aiki nagari inna la nudi'u ajra man ahsana amala shi dai Allah sunan Allah Allah ce ba ma tozartar da ladan duk wanda kyakkyawan aiki kenan aiki na kwarai Allah bai barin shi haka iyar sakamako na kwarai a wajen Allah amma aikin eh na kwarai wanda ya na kwarai ne yake da alƙawari a wajen Allah subhanahu wata'ala ya bashi sakamakon aikin shi Allah ce gaba
أولئك لهم جنات عدن تجري تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
Allah subhanahu wata'ala ke gaya mana sakamakon wa'annan masu imani da aiki na gari wanda Allah ce baya tozartar da ladar su zai bata lada ta shiga mana irin wannan mutane mai sakamakon ya ce ula'ika lahum jannatu adal wa'annan masu imani da aiki na gari suna da sakamakon gidajen aljanna dan aljanna gidaje ne ba gida bane ba ba bila ne bace ba dan aljanna gidaje ne gare shi a ce jannati gidaje ne daban-daban iri-iri mun yi bayani cewa cikin bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayani ga cewa a cikin gida guda mai annabi ya mata sura khayma la khaymatu min aljanna gida guda wurin shakatawa na dan aljanna wani gida ana ce za a bashi wani gida wanda yake 60 milan fi sama mil 60 a sama ba mil 60 ba mil 60 ba kilo 60 ba mil 60 tsawon bindikin a sama na na duniya za a ce wani katsan metir zai mai alfahari na ƙarshe wanda zai mai metir dubu kilo ɗaya ne kilo ɗaya ne ake alfahari za a yi shi shi ba a yi ba na ƙarshe ne mai wisan metir wanda za a yi na ƙarshe dai a duniya mai mil metir to da haka dai shi wannan ba kilo ka ga min mai kilo guda ne shi kuma wannan ba min ba kilo ba min sattin a sama yace wannan gidaje ne na dan gida guda ne sai mace guda dan aljanna yace fiya alu cikin iya da iyalai mata ɗakuna ɗakuna wata ba ta san wata ba wannan gida guda ne na aljanna ina da sauran Allah kai lafiya ya ce a kwashe gani a kwashe gani a cikin ya Allah ce wa hun fi shugulun faji Allah ce kurin harka ce kurin aljanna harka ce kurin eh ta kowane bangare kurin eh kurin gidan morewa ne kurin Allah kai lafiya yace jannatu adal gidan aljanna ce kuma ta zama an je kenan zuwa ba zuwa ake ba a more kwana biyu su daɗin duniya a je a shakata wurin shakatawa a dawo gida a an ji an ji ne adal shi kenan dindindin ya ce ta jari min ta hajjimin anha wannan ya aljanna ƙoramu da allah masu tanadi suna gudu ta ko'ina a ƙarƙashin ta ko'ina kuma yuhallawna fiya min asawir min dhahab kayan brasili abun warwaro abun ado na hannu ana musu awa awa da warwaro ko brasilin na zinariya wa yalbasuna siyaban khudran min sundus kuma ana sa musu kaya na kala tsanwa na tsanwa abu ne mai sha'awa na sundus sundus nau'i na alhariri mara kabri akwai leje akwai take mai karfi sundus alhariri ne ne wanda yake mana mara kabri istabarak shi ma nau'in na jibaji na nau'in alhariri ne amma mai kabri da dukkan nau'in kayan alhariri alhariri ko ko a nan duniya ko a yanzu a kaya na sawa ba bisi tsare shi ko a yanzu ilamu a nan an samu shi nan najeriya ya raba sun ake da shi ba kowa bai san shi suna kan shi suwa na tirar suwa na tirar suke da shi akwai suwa artificial wanda tura suna yadi mai shigar ban saka sa hariri ma ake ake musu yanzu a musu na jabu shi wannan suwa ne na tiro na hakika al hariri nan kayan ne cikin kama hatsada kenan kuma a gaji garin hariri ko a nan duniya ma na wuta bata cin shi shi wuta bata cin shi al hariri yace ana musu kawa da wannan kawa kwandagwa na dinariya da kayan an waye na al hariri mai kabrin mara kabrin da mai kabri sai ce muttaki'ina fiya ala al ara'ik ana siffanta maka halin aljanna suna kishingide fiha a cikin wannan gida na aljanna alal arai kuma akan gadaje arai kamar jama'a ta jami'in na arika arika gado duk a hausa gado mai ruwa mana gado mai wanda yake da ado kewaye da shi shi ne al'arika kamar wanda a da an ta gado mai ruwa a da ana kamare a kan shi yanzu an wasa an wasa kai shi yanzu wanda ya san da yaro da ya san gado mai ruwa ya gani a gidansu na gado mai rumato irin wannan gado da ke na gado wanda ke da ado kewaye da shi shi ne arika kenan suna kishin gide a wannan gadaje na na alharin haka cewa na masu kayan kawa cewa mutaki'in iya tabbatar ma da nutsuwa ta yan aljanna da itika alama ce da wanda ke cikin nutsuwa yake cikin nishadi ko a nan duniya za gano ɗan ana wurin hutawa daga an kishin gida ana kan shayi ana hira da abokai idan ka maka jaraba ka sami duk wani mai kishin gidi ka ganin bashi wani mugun labari zama zai gyara me kace sai ya zamana bai iya ma tambaye daga da kishin gidan ya zamana me kace dan ba kenan akwai nutsuwa to alama ta nutsuwa kishin gida yace muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik suna kishin gide a cikin wannan gida na aljanna akan gadajin su Allah ce ni'mat thawab wa hasanat murtafaqa ma dalla da irin wannan lada can mun ji yan wuta isa sharab wa sa'atu murtafaqa yan wuta sir da irin wannan abin sha da mugun mahuta kace ma da wani kai wani shine wurin hutawa ma da lada wannan tukuci na lada da kyakkyawar mahuta shine gidan aljanna Allah kai mu ya Allah ce gaba واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا
nan kuma yan uwa mun ji dai sakamakon aiki na kwarai sai Allah subhanahu wa zai buga wani misali na mutumin kwarai mai imani wanda ba shi da abin duniya a hannu da wani mara imani Allah ba shi abin duniya wanda sau da yawa mai raunin imani kan shagaltuwa ko wadata ta mara imani suka birge shi amma wani wannan birgewa ta mara imani da dukiya za ta kai shi da baro shi ta damamu ne haka su cewa damamu wani ma ce abin duniya rikiya muka yi daidai matsayin shi na imani da Allah ba shi bai ne ba wancan babu imani ko ku dukiya saka ce tara zai ce mai komi shi kurin wani duke da kallo sannan za mu ga wani misali da mai imani na kwarai mai hankali da wawa mara mara imani wanda ce ya sa duniya gaba ya shi shi na an kare ko a da haka na ko a jin wani mai dukiya iya yi balan wawa ne bai da imani kamar shi kurin kun shi Allah ke so kurin kai san kowa shi haka suke ji to wannan misali na Allah zai buga mana ya manzo shi umarni wadda ribalahum masalan rajulain ka bugawa al'umma ka jama'a ka wani misali na wasu mazaje guda biyu mutane guda biyu ja'alna li ahadima jannatayn min a'nab wa hafafnahuma bi nakhl wa ja'alna bainahuma zar'a misali na farko alace shi na farkon shine mara imani mun bashi garake biyu ko gona biyu min a'nab ta inabi ilimin yana cikin abin ɗaya itace masu tsada ko a masu daraja inabi shi muka ce aka ta rezan rezan rezan kenan wannan inabi da Allah ya bashi gona biyu ta inabi ita wa hafafa na mu ma bi nakalin wai wannan kewaye ne darni ko katanga da aka ma gonar aka masa go aka mata kewaye da dabino wa hafafa na ma bi nakalin da dabino wannan kun shi dabino shi dan dan kewaye ne me wanda kewaye garka ne yace waja'alna bainahuma zar'a kuma tsakanin wannan garake kuma kayan shirka iri iri zar ba ita ce bane ba kenan kayan marmari kayan shirka iri iri ba gar ba kenan ba abin da babu wannan wani mara imani ne kuma Allah ya ba wani dukiya a lokaci guda iya da makwabci talaka mai imani amma shi za buga wani misali ya ce mela ta gaba kiltar jannatai ne aka ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara dan uwa ka kaddara wannan abin a gabanka yanzu Allah sun Allah Allah ya mu labarin wata garka ce ta musamman ta inabi guda biyu wanda an zagaye ta da itacen dabino kuma tsakanin garka guda biyu shi bukaci iri-iri zara talaka ce mana kirtar jannatai wannan garka guda biyu kowace a cikin su ha atar ukulaha walam tazal min shay'a duk abin da ke cikin ta na inafin ne na dabino ne kashi ka ne ba ta rage komai ba ta bada sambusa ɗari cikin ɗari ba abin da ta rage a sa akwai wadata akwai jin daɗi ga ita ce ba ta rage komi ba da abin da kawai ta bada ta bada ke dole ka kawar kenan wannan kwarai iya cikin nishaɗi iya cikin dukiya kuma wai dan kaka ga ka ce wani bawan Allah to gona biyu ka ka tana ban ruwa ya za a ban ruwan garka biyu ga dabino ga inabi sai Allah ce wa fajjarna khilalahum nahara ba ruwa ba ne ba na wahala Allah ce ya keta wata ƙorama tsakanin garkan wata ƙorama ce ba ruwa ba zai kurin da kasan inda ƙorama take kurin za ka ɗan buɗe kurin shiga cikin garkanka ya gaba kurin ƙorama ce take bi tsakani an yi wata kamar wata aka gada kanar ce aka yi kurin ta ta ruwa ya wuce kurin shiga shi kurin shiga aliki kaga ga dukiya babu wahala haka wani bawa Allah yake Allah ce Allah ta gaba wa kana lahu samarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiru wa huwa yuhawiru ana aktharu minka ma
ذكر
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا كما هو وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا
na'am Allah ya ce wa kana lahu samar wannan bawan Allah yana da ɗiyan itace gona kenan yana da ɗiyan itace faƙala li sahibi wa huwa yuhawiru wannan kahuri iya magana ga makwabci da gina abokin zama makwabtaka wa huwa yuhawiru suna cikin tattaunawa shi da makwabci shi mai imani sai su ce mishi ana a kasar min kamalan wa azu nasara kenan ya san shi ke na jariyar imani to ni kafin kenan ni na hika yawan dukiya kuma na hika jama'a da dangi da abokai da yaƙi hidamomi adamai na hika kenan iya mai gori da dukiya da jama'a wannan bawan Allah wa da halijan na tau kuma zalimin da nafsi ya shiga wannan garka maimakon wannan irin wannan gona ya ma Allah godiya ya zama to ya ta Allah da ibada amma shiga halin wannan gona iya mai zaluntar kanshi da kanshi ba zalunta kamar kamarci faƙalar sahibi yau ya hau a nakata ƙal yanzu ya shiga wannan gona mai cewa ƙal ma a zunnu an tabi da hadihi abada kurin ƙoshi ya ƙoshi ya ji da kacce ake shi wa bai ga cewa wannan garka ha abada ta samu ta matsala ba na talauci an ƙare shi shi ya ƙare na san wani a cikin masu an Allah ba wadata wallahi wannan kalmar ta yake shi bai wa talauci wallahi na san shi wawa ne amma shi ma wallahi ta yake shi bai wa talauci take asali gidansa akwai kudi da ya taso haka muka taso da kudi gidansu kuma ya samu kudin shi ma caki bai wa talauci na lahira amma yanzu ya gani a haba kai ma Allah Allah kai ma haba yace yace Allah yace wannan bawan Allah ga abin da ke tashi wa bai tsammanin har abada wannan dukiya za ta lalace har abada ko magana da take an je kiyama ga ai wane ne mara imani kaza da azaba a wa ma azunnu sa'ata qa'ima bana yarda bana imani bana bin yarda ba sam akwai wata kiyama da za ta da kuma kamar da kake cewa wal'in rutu larabi in ma har yi kiyaman na koma zuwa ga Allah yanda a nan duniya shi zan a kan kaiban dukiya haka san ma la'ajidan na khairar mina mun ƙwalaba ko a can hairar muni a gaba yanda a nan ya bamu a can ma muni kina a can ma muni gaba da ku kaji kaji wuta ko ta da ci imani yanzu wannan bayanin da yake wani mai imani ko aka sai mai mai imani ba shi amsa قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا
mai imani ke ba wani mara imani amsa wannan bayanin zai na yi ka dukiya na yi ka jama'a in ba mu- wani dukiya ta haɓada duk da ya tsara bayanin shi ƙwala lahu sahibu huwa yuhazu sai wannan abokin wannan kahuri makwabci shi sai yake ce mishi suna cikin tattaunawa zuwa ne a kafar da bin da zai halakaka min tura shi da ji hankalin shi ka mai girman Allah za ka butu da cewa wanda asali ya halitta asalin halitta babanka adam daga ƙasa mai wannan ikon mai halitta irin wannan jinsi na ɗan adam daga ƙasa yawan ka zima mutum ka zima mutum mutum kan yashe mai mutum ya sai girma Allah in Allah ya tarki mu ɗan adam in Allah ya mutum hikima ta tarki mu shi ta irin hankali da Allah ba ɗan adam asalin abin daga ƙasa aka yi ba wanda yake daga ƙasa suma min nutfatin kuma ya hasa da kasar ya mai da halitta ga daga dukkan mani daga wannan ruwa min ma'in mahin mi wannan ikon kake kamar cewa summa sawaka rajula shine bayan daga dukkan manin ya daidaita kan mutum lahiyayye to ni ma dai maka zan kamar ce mishi wani akwai akwai akwai mutunci to ka sani lakin hulman lakin ana amma ni dai amma ni wallahu rabbi ni Allah shi kadai ne ubangiji na kuma wala ushriku bi rabbi ahad bana gan ubangiji na da kowa kiran da kai kai ni bana yi kin dukiya ba ta gabe ni ba yace maimakon wannan hali me kamata kai walaula
إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا
yace maimakon wannan kalmomi na isa da kake na kahurci walaula ita da kalta jannata me ya hana da lokacin da ka shiga wannan garka taka kaka ga wannan ni'ima da Allah ya maka ta wannan garka kulta ma sha Allah da ce min abin da Allah haka Allah ya so ma sha Allah la quwwata illa billah babu wani kai da dabara mana ba wata dabara ga dan adam sai da taimakon Allah kina ka mai da abin ga Allah kamar Allah godiya da haka ya dace kai ba wannan kalmar in tarani ana aqalla minka malan walada kinan da Allah kama godiya kamar da abin ga Allah maimakon ka zo kana gwadamta da ka yi da dukiya ka yi da diya kana muna gori da dace ya kama Allah ku je kamar da abin daga Allah yake ba kai ka bane ba wani kuma wannan dukiya da kake ji fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatika wa yu'tila 'alayha wa yu'tila 'alayha husbanan إلى السماء فتصبح صعيدا زلقا كفوا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
كنا نتيا من نسيان يجي فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وأنا قرأت تكتي من قولي na kahiri ta kaza kaza kaza shi Allah ce ubangiji na da zai kai ibada in ya so zai bani abin da ya yi wannan garkata wanda kenan abu ne a hannun Allah maganar dukiya barkan da Allah in ya so zai bani abin da ya yi naka kuma takan da kake alfahari shi Allah ubangiji da in ya so wa yursil alaiha subhanahu wa ta'ala sai ya aiko mata min qurban mana wata azaba ta wuta daga sama fatusbiha sa'idan zalaqa awaye gari gona ta ka nuna nima ta koma hako fau wani tsoro ma mutuwa shi duk abu ne mai sauki a wajen Allah ni ya bani abin da ya naka naka ya lalata Allah iya iya haka abu ne mai sauki a wajen Allah na kai hankali ko kuwa a yusbiha ma'uha gauran falan tastati alahu talaba ko kuwa ayin zaga ta girma bar ruwa zai mata wahala ko a kona ta ko ruwan da yake ban ruwan wannan garake ya yi ƙasa me ƙasa ai ka san Allah subhanahu wata'ala ya yi idanun ruwa ƙasa kushkushi ne hawa hawa ne shi shan laka ce mana kul in ataba ma kuma gaurin cikin tabaraka kamar ya tuka dima'in ma'in قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم ماؤكم غورا فمن يأتيكم
in aka ba ma uku muhawarar ka tambayi mutane yau inda aka waye gari kurin ido da Allah yake rike ruwa a sama kasa kuna sha kuna ababanku inda wannan ruwa zai kasa shu kasa ta shanye ruwan faman ya'tikum bima ma'in Allah ka tambaye mutane waye zai ka muku ruwa mai gudu da za ku sha ku rayu yawan hikimar Allah Allah ya yi mu don mu rayu a wannan kasa wannan duniya sai ruwa hawa hawa wanda sa ake rijiya ga sanar sa ake rijiya za ka ga an yi ƙasa an samu ruwa amma da wani ƙaramin damta ƙaramin ruwa ne ya an yi ƙasa a yi ƙasa gaban kullum ana ƙasa kushi-kushi ne na ruwa hawa-hawa ne har a kawo ruwa ce kamar zaman teku ce irin na ruwa ne amma ƙasan kamar teku ce shi ne wani labarin a libya kaddafi ya yi ya wuce wani wannan ruwan a can ƙasa kana da kullum hawa-hawa allah ya mara ya sama ƙasa sai ya mana jirgin da ɗa da muke a saman ƙasa in yi rami hijiyar nisa sai samu ruwan sha haka Allah so mu rayu ya wani wurin rayuwa hanyoyin rayuwa daban-daban hawa hawa ruwan ku je nan ka je nan hawa hawa inda Allah su kun akaru kai su har sai kun yace kasa gaba daya ina za mu samu ruwa kai wani ɗaya daga cikin ni'imar Allah da ya mana idanu ruwa kasa hawa hawa yace Allah inda ya so yace da wani ruwan ba mu duniya kam ba mu kam ruwa mai gudu wannan ka samu kuna sha kuna rayuwa shi da ke yace mashi ɗaya biyu ko Allah ya kona wannan gona ta haka a yusu biha ma'uha gauran ko ruwan na korama ta haka da yake gudu kana maruwa ruwan ya yi ƙasa kuma idan ya yi ƙasan falan tastaɗi a lahu tsalaba ba ka da wata hanyar za ka je ka nemo wani mai iya baka ruwan mai gudu ka yi ba ruwan babu duk abin Allah abin da sauki a wajen Allah haka ne wa'azi ne ce gaba وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا
Allah ya ce wa uhidda bi samari wannan abin da mai imani ke gaya mai ya kwasami ya sami shi kuma aka waye gari wannan gona tashi azabar Allah ta fada kamun Allah ya zo sami فأحسبها ينقلب فأحسبها يقلب كفيه sai gashi an waye gari wannan mai alfahari da wannan kayan dukiya da jama'a an waye gari yana yana buga hannu ana ana wayo Allah kayan wannan halal halal adam ne sai ka buga hannu ya gama ya wayo eh aka waye gari yana ya buga hannu ya buga ta hannu ya taba shi eh iya mamaki iya buga tahin hannun shi guda biyu na asara ya ce yuqallibu kafahi ala ma anfaqa fiha yana tabbatar da asara na irin abin da ya ciyar a wannan gona kuma ya lalace ga wannan gona da ke alfahari wa hiya khawiyatun ala urushiha ga tana a yadda ta kone na ana bada misali ba kaza ta gini khawi ala ala arshi misali katanga ya ta fada sai ni hausa man katanga an kare alamar ta abu ya rushe ya kare eh ga wannan gona ta rushe gaba daya sai kuma ga shi wannan bawan Allah wa ya ƙun ya laitani da kushin da rabbi a hada ta ɓaci ya shiga na dama wayo dama wai dama ya laitani ta mani da yake abin da ta mani abin da kake buru abin da bai yi wa samu ya wuce ya laitani dama lam ushrik da rabbi ahada dama ban gama ubangiji da kowa ba ya ta ɓaci ya ga ya gama shi kuma Allah ce wa lam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira shi kuma wannan bawan Allah wanda wannan abin ya sama yanzu tabbaci Allah kama shi da wannan kamu kuma ce babu wata jama'a da yake da alfakari da shi mai jama'a ne mai kaza maka ne yau babu wata jama'a da za ta taimake shi akan wannan kamu da Allah mishi kuma wa ma kana muntasira bai samu wani mai agaji kuma shi bai iya taimakon kanshi da kanshi an gama yau Allah ta hunalika هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا Allah ya ce hunalik alwalatul hadisiya hunalik a wannan wuri ne ake samun alwalaya ma'ana bawa zai ga ba shi da kowa sai Allah ba mai sai Allah ya shiga muku halin wannan a irin wannan hali ne ake tabbatar da ashe walici na gaskiya ashe ga Allah yake ba mai iya komi in ba shi ba ya ta bashi zaka sanna kai a ga yanzu ya ta bashi yanzu kuma so ke koma ga Allah da ba mai shirka ba kiran ya san ashe Allah ne kadai ke iya bashi arziki duk abin da ya mallaka duk abin da ya karmari ya doka da su ba mai iya mai kurmi a irin wannan wuri ne walicin gaskiya ke tabbata walicin Allah zato wali ne shine shine wace maulakin haq maulal haq na kowa illa wanda mutunci ga Allah kuran maka shine kamata a dogar da shi yace huwa khairun thawaba walici na gaskiya tabbata ga Allah yace kuma Allah shine fiyyin tsawa wanda ya kowa ba da sakamakon aiki kun wa khairun uquba a wurin Allah ya sarka kyawun makoma Allah ta yi mu da kuma Allah ce واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا نعم هو الله سبحانه وتعالى يبقى الأبار دي والشام وان الدنيا تكي تبو مدرسين جميع إيماني أكلا kada duniya ta shagaltar da kai kada mallaka da wani ma duniya da jin daɗi ya birge ga mutaka babu imanin shirme ne zan laki buga wani misali ita duniya gaba daya Allah ta Allah kira manzo shi umarni wadarib lahum masal masal hayatid duniya ka buga wa jama'aka ka ba su misalin matsayin rayuwa ta duniya kenan kada shagaltar da ku kada yaudare ka misalin ta yace kama in anzalna minas sama' yadda kasan ana ruwa da yake sabkowa daga sama fahatalata bihi na batul arab wannan ruwan sama da ya zo zai gamu da iri na cikin ƙasa shirka ce kuka yi wurin da yake damar da iri ne a cikin ƙasa za ka ji ƙasa a waye gari farifat ƙasa ba komi amma ana ruwan sama wani abin shirkawa aka yi kuma ba shirka ba dai wani wurin akwai irin da cikin ƙasa ruwan wannan yana gamuwa da iri na cikin ƙasa za ka ga tsoro ya mutu abin sha'awa abin birgewa da shi ka kalla ka kalli gona ka kajin daji ta hore ta yaya ya hawa kumshi kajin daji abin birgewa fa'asa ba hashima wannan gona mai tsanwa za a waye gari ta koma karmami ta zaruhu riya daga iska na kada karmami yan wannan shi ne cikin hadid Allah ke cewa manzan shi yake cewa yake cewa bayan shi ilamu annama alhayatu duniya i'lamu annama alhayatu duniya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhur وتفاخر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah ka ce ilamu mutane ku sani in kuna cikin jahilci ku sani da cewa annamal hayatud duniya Allah ya hasare ya keɓe ya ƙayyade maka ita wa duniya duka rayuwar duniya a gatawa hayatu gaba da duniya gaba ɗaya la'ibun wa la'awun wa zinatun wa tafakhurun bainakum duka wa abin da ake kai hujjar musulmi ne kurin kurin gida ne kayan shagala wasa na gangan jiki da abu mai ɗaukar hankali da kayan birkewa kayan kawa da gwada alfahari isa ta tsiya ta dukiya ta kuma me na adam kenan na hika kaza na hika kaza na hika kaza haka take kurin kana ana gwagwarmaya yau wucewa ne kaza kaza ana magana mutum da mutum kaza da kaza gari da haka take kowa iya son a ce ya fi wani Allah baka matsaya ba kun baka da naka so ka ce kai ma ka kai wani ku kai da wani kurin kayan tsawa ne kayan shakala da alfahari tsakanin ku ya ce wata kasurin fil amal wal aulad da magana tsiya da dukiya a tara su kurin to Allah ya ce wannan gaba daya kamar masal ghaizin a ajabal kufara nabatu wannan kamar a ce misali ne na kayan gona za a yi ruwa kamar talkais a ajabar kufar na batu kamar da ruwan girgiji ya sarko daga sama ya game da iri na cikin ƙasa ka ga nan alkufar ma'ana manoma ana ma cewa manomi maganar kufar kufur min alkufur takatiya karihi abu mai kawuri butulu butulci mai butulu a hausa wanda bai san bai nima bai san bai godiya zami alkhairi bai san mishi ba shine butulu asalin kufur kenan rihi abu rihi nimar Allah rihi garin nimar Allah kenan kamar yadda ka san ake akwai da manoma yadda ka san manoma gona na birge su in aka yi ruwa aka yi shibka gona ta kama ta yi gure abu ya sha zuwa manomi ga sanaka nan tana birge shi kuma ya ji ko iya kala iya horin ciki tana birge shi sai wannan gona da take burgewa Allah ce sun mai hidu ana nan ana nan sai daga ta fara tamikewa ta fara bushewa kuma zan ka koma zan ka sai daji da nan wata guda baya da yanzu ɗaya ne da saura ma a gaba za ta bushe fatara musfara wannan ɗanwa kara ɗanwa shuga ɗanwa abin sha'awa za ka ta koma masara masara ana nan sun mai kunu kuka sai koma karmami da diddigaggi ya rufe da ya buge mutane take duniya haka take shigalta mutane ta ɗauki hankalinsu amma wata ramun yi labari yadda kasan ana ruwa a garin ku je gona ku yi shirka ana birki ana ana haku shi aje a aje dawo ai wata wata wata koma gona ba komi an cika an ta an waje ko sama duniya wannan haka yi labari wallahi haka take karam sai labari kun an an kare yace dan haka wa fil akhirati adabun shadid alahira a can wannan ne da kai kanta rayuwa ta alahira tana nan tana jira akwai azaba mai tsanani da magasara ta min Allah magasara ta mutum magasara ta magasara da samun gafara wa ridwan kenan lahira abin abu ne akwai azaba akwai magasara gafara ta Allah wa ridwan da samun yardar Allah kenan can ne ya kamata ka shiryawa ka kare ma kanka azabar Allah ka nemi gafara ta Allah da yardar Allah shi domin wani hayatu duniya illa mata'ul sai duka ɗan uwa rayuwar duniya dan maimata dan jin daɗi ne kaɗan amma zai yaudare ka ya sa ka asarar rayuwa ta hal abada karamin daɗi ne mai ruɗi wadda haka ɗanwa Allah su matsala Allah ya yi mu matsala ya yi mu sai jarraba ne wannan ababen su ne ɗan adam ke damu shi su suke kai shi zabaro shi haka ɗabi a jiki amma Allah ban da mana a abun wa iya can cikin ali imran Allah ta zunun nasu bu shawat zunun nasu bu shawat min sunan zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal الْمُؤْمِنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والله عنده حسن المآب
Allah ya ce zuyina linnas hubbu shahawat haka aka tsawata ma ɗan adam son kayan burgewa kayan sha'awa iri ya lake jero maka abin da yake ji a ɗan adam ya ce minan misali wala bani wa zaga da mamata rawa mai akalata da mana kenan mata da iya da kalata da mukantsara dukiya aka jibkewa miliyan miliyan bi miliyaka ko da jibkewa iya jibkewa a kan iya jibgewa kurin wata isa kuma kullum ya jira zai san ma ya yi da sire ya yi tsora da wani ce wallahi ya ce wa da ce wallahi wani ni kudi in hudu su aiki ban san hudu amma sun sun da wani shi ina son ba da alaci amma matsalar in hudu su da ban san shi kullum ya da tura kurin kullum kwan zai samu da shi bai san hudu a cikin ta matsala ce bai so kullum shi ya da zamata zai san hudu da ba Allah ya kudi da ce aka tarbi ya ce wallahi ya zama da abin ba da dawa da kike hudu da kalai hudu ne da tire sai dai ba zama kurin shi ai ce haka ke na adam haka da kan sha'awa ce da kan zuciyarka ce san sha'awa ta iya da da da dukiya abin tarawa ita min az-zahabi wal fiddati wal khayl musawama wal an'am wal ce bangaren yace bayan magana yace kudin ta yi zo maka nau'in kudi zinariya da azurwa ɓangaren kudi ya ce haka da a ce dawakai masu ado motoci iri-iri ga sana mercedes wata ke wanda wata ke gasar da iri-iri iri-iri motoci wanda ala sa an da wani sun sun abu kenan moto da kurin kayan hawa masu kawa ta ce wala an amu da san tare dabbobi kiwo eh kiwo dabbobi kurin ya ce wala haka kayan gona dan aka kushe amma mutum bai kushe ce kuma aje a yi gona kan nawa da noma da kan kala da suna ne da mu kuje zai noman girki da da kayan gona dan wannan ba Allah ba haramta bi matsala wannan abin aka jero kai ne shagaltar da kai sai ya ce Allah ya ce zalik mata'ul hayatid dunya duk wani abin da aka jero matan iyan zinariyar azurwa kayan adam duk wannan sai mata'a ne dan jin daɗi da kaɗai kaɗan kuma ba kishin rayuwar duniya mata'ul hayatid duniya ذلك متاع الحياة الدنيا شكم الله والله عنده حسن المآب yace zalika mata'ul hayatid dunya wannan dan jin dadi ne kaɗan na rayuwa ta duniya amma wallahu indahu husnul ma'ab shi Allah a wurin shi ya tattalin kyakkyawan hukuma ثلاث جامع قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان الله والله عند ورضوان من الله والله بصير بالعباد نعم دون هو ألا يمن هنا بياني ذكر الأبن لكي بك دعانا سألا تقول غير مثالي أنبئكم بخير من ذلك دون أبن أكجير منا na mata da iya zinariya azuwa kayan hawa ga tsirin ne ce ka ce a bayi a unabbikun bi khairin min zalikun kuna so in baku wani labari wanda yi wannan abin da aka je kuna so Allah ce gashi ya ce lillazi na taƙaunin da rabbi amma ba kowa ba ya ce dun wanda suka ji tsoron Allah sakamakon wanda ya wannan da aka jero lillazi na taƙau sakamako ne na duk wanda ya ji tsoron suka yi tsoron ubangijinsu sakamakon su inda rabbim a wajen ubangijinsu jannati iya na iya jiransu gidan aljanna wanda ta jari min ta hatiyar anhar ƙoramu suna nan suna gudana a ƙarƙashinta kuma na fi aljanna khalidi na fiha an an je har abada ne ba zuwa ki adawa ba wa ridwanu min Allah ake wa azwajin mutahara da mata za ta ba ka ta ka an har yoro mata ko domin ya sun dun ya da su duniya sun nake domin Allah akan mace dinari ya ba dinari ko ya ba da azufal ya ba da mota ya ba da kofi ya ba da kan ko sai aka aka aka mace ba kan sauran ba da Allah mace kan sauran kan gaba daya dinariya azurwa kayan gona dabbobi waye sai ka magana mace kurum a can akwai wa azwajin mutahara da ɗan adam duk wani abin da aka jero zai iya badawa a kan mace duka ko da ka gama ban ka gama to sai Allah ya ce kenan akwai azwajin mutahara mata tsarkakakku na aljanna suna nan Allah ta tayi mun karanta farkon karatun mu bene na musamman kilo kilo sattin sama mil sattin sama annabi ce kurin mata ne kurin na aljanna wani wata mata ganin wata business ne dogo gida da yin a cikin gidan ka suna can suna jiran mai imani Allah kai mu lahiya yace wa ridwanu min Allah kuma da samun yarda ta musamman daga Allah an ci abin da yi komi daɗi samun nutsuwa ɗan aljanna komi ya samu kana tsoro a nan duniya duk irin abin da Allah ba ɗan adam sarauta ce duke ɗin mene ne matsalar ɗan adam kai ƙari an mulki ne kai kurce duk wani da ke kai kurce ya rike ne ya yi nan ya rari wannan ya rike wannan ya kashe wannan kan mulki gushe ne kuma ya gushe tabbas in duke ce wa mace ka ta ƙari ne ya kuwa san daɗinsa shi zaman talaka da mai yi san daɗinsa ba ai mai ita ya kuwa san daɗin dukiya mai ita ba za mu da mashi da zai tafi da bai eh to haka kenan shi da aljanna bayan Allah ya babu komai ya sa kowa aljanna kowa ya gidan shi an ba kowa abin da ya samu alal mustambaya halal ritu halal ritu kun yarda mana komai ya isa sai Allah me zai hana mai yarda kama abin da ka ba kowa ba Allah ka ba mai saura Allah su zaka ga bukata komai ba abin da ya saura تقول زي ثبت مستوى أحل عليكم رضواني فلا أخذ عليكم بعده أبدا من قال لك وانا يكون من نسوة على رسي دقا يو na tabbatar muku da yarda ta daga yau ba na karfushi da ku har abada ba ka lahi a hudoka ba hudoka da ta an tsari ba ka wallahi ta kai lahi a hudoka a a ya ce ke da haka ƙarshe hari ayat da wallahu basiru bi ibad Allah ya ganin bayan shi ya ganin kowa da abin da kowa ki Allah na gani Allah ta rike mu kenan nan Allah da ya bayanin cewa ba ga shi annabi umarni wadda ribal lahum masal hayatid dunya ka buga masa labarin ka ba su buga masa misalin rayuwar duniya kama in anzalna min sama kama yanda muka sabko ruwa daga sama fa khatalata bihi nabatul ard yaja kuda da iri na cikin kasa sai aka waye gari fa'ata ba hashiman sai wannan gona dan wata waye gari hashiman karmami tadruhu riya iska na kadawa wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah mai cikakken iko ne akan komai almalu wal banun almalu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun ثوابا وخير أملا to gashi da Allah ya wani karatun Allah ce almaru wal banu iya dukiya da iya zinatul hayati duniya kawace ta rayuwar duniya kar ta ɗauki hankalinka ta shagaltar da kai ta raba ka abin da yake gaba sai ce wal baqiyatu salihatu ababe masu wanzuwa na kwarai kaji mace albaƙin salati ababe masu wanzuwa kuma a tsare da kwarai akwai albaƙatun sayyad aiki za ka yi muku yanar ko kiyar mai ajiyarka mala ce magana albaƙatun salihar aiki mai wanzuwa na kwarai khairun inda rabbika sawaban shi mahi alkhairi sakamako da za ka samu a wajen ubangiji wa khairun amala shi ne hiyayyen guri na mai imani ‘yan wannan malamai da bayanin abu da yawa kan faɗin salat cewa subhanallah walhamdulillah wala ila illa wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ita ce baka salat kuma ka misali iri ne in wa a takaice wannan tana ciki abu ne mai wadi duk wani aiki na kwarai da za ka yi don lahira da Allah iya cikin wannan abu iya cikin baka tafi da ma ka ce baka tafi ba albarkiyar da abu zuwa ke duk abu na kwarai da za ka yi na neman lada a wajen Allah ke mutum ya yi gurin shirya ma kan shi aiki na kwarai wanda gobe kiyama zai samu ke duk wani abin da aka jiro kai yau da tsaka ganinka kai yau gare ka ka yi kokari shirya aiki na kwarai wanda ce shi ne mafi alkhairi kuma shi kamata mai imani gurinka shirya ma kanka aiki na kwarai mai wanzuwa Allah ta yi mu cikin masu yin haka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ɗan uwa akwai wani babu Allah ke da Allah a mai agaji Allah ta an ɗauke ɗan shi irin abin da ake a Najeriya sa cikin addu'ar Allah taimaka mu da shi Allah taimaka an kan mu to shike da alhamdulillah ai fata kuma Allah kiyaye gaba Allah kiyaye gaba Allah kiyaye mu shara alhamdulillah alhamdulillah eh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh